صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata ashirin da biyar ga watan dilkaida hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga sha biyu ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun kare babi na al-muraqaba a yau za mu tashi akan babi wanda ke magana akan at-taqwa tsoron Allah kiyaye Allah aslin at-taqwa huwa waqwa wannan ta da kake gani asalinta wawu ne attaqwa asalin shi waqwa sai aka yi kalbudin wannan ta wannan wawu sai ya zama ta kamar yadda atturan asalin shi wuran ne addurar abinda aka gada sai aka yi kalbudin wannan wawo din ta sai zamo addurar haka takuwa asalin shi wakuwa da aka yi kalbudin wawo din nan sai zamo takuwa abinda ake nufi da takuwa shine minan bukaya abinda za ka kare kanka da shi yadda tsara ba zai kawo ga jikinka ba yadda suka ba za ta kawo ga jikinka ba minal wiqaya abinda ake nufi da takwa ka sanya shamaki tsakanin ka da fushi na allah maɗaukakin sarki ba za ka sa wannan shamaki da aikata abin da Allah ke so da barin abin da Allah bai so min yin bayani mai yawa a baya babu bukatar maimaitawa akan abin da ya shafi attaqwa ita ce dukkan komai Allah ya halicci mu don mu bauta mashi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halitti mutum da aljani ba in ji Allah sai dai don su bauta ba ne wannan bauta da muke kuma ba don komi muke yin ta ba don mu tabbatar da attabuwa Allah ya ce ya ayyuhan nasu rubutu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma Allah wanda ita wannan bautar Allah dan ita ce aka yi mu ku bauta ma Allah allazi khalaqakum wanda ya halitte ku wallazina min qablikum wanda ya halitti wadanda suke kamin ku dan mi za ku bauta ma Allah la'allakum tattaqun dan ku tabbatar da takwa kenan Allah ya halitte mu dan mu bauta mashi kuma bauta da muke ma Allah muna yin ta ne dan mu tabbatar da abinda ake ce maka taqwa din nan al-imam an-nawawi yace qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wannan shine cikakken aya ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyayi Allah haƙƙa tuƙatihi matuƙar kiyayewa ku tsoron Allah matuƙar tsoron Allah aya ta gaba wa ƙala ta'ala fattakullaha mastafa'tum ku kiyayi Allah mastafa'tum yadda kuka sami iko bakin gwargwado sai al'imamun nawawi ya ce wa hadihin aya mubayyinatun lil muradi min al'ula wannan aya tana yi mamu bayanin menene manufa akan aya ta farko don aya ta farko cewa ta ittaqullaha haqqa tuqatihi ku jiyayi Allah ku ji tsoron Allah yadda Allah ya cancanci a kiyaye shi a ji tsoron shi kenan ku bauta ma Allah da dukkan abin da Allah ya umarci ku da shi na abin da yake wajibi da abin da yake mustahabbi shine ittaqullaha haqqa tuqatihi ku bauta ma Allah da barin abinda Allah bai so na daga haram da wanda yake ma makruhi ne to in haka aka fahimci ayan sai ya zama ayan tana da nauyi kawai dan ba wani dan adam wanda zai iya kiyaye Allah ta wannan bangaren irin yadda Allah ya cancanci a kiyaye umarnin shi ko ya cancanci a kiyaye anila shi don haka suke cewa sahabbai sai suka samu razana wane ne yake iya tabbatar da takwa haqqa tuqatihi to sai wannan aya ta zo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha eh Allah yace fattaqullaha mastata'tum ku tsoraci Allah bakin gwargwado al'imamun nawawi sai ya zaɓi cewa wannan aya ta biyu tana yin bayanin abinda ake nufi da haƙƙa tuƙatihi ku kiyaye Allah yadda Allah ya cancanci ku kiyaye shi ko kuma matuƙa kiyaye shi kenan haƙƙa tuƙatihi ɗin nan ana nufin mastata'atun ne to kaga a wannan fahimta babu naskha a cikin ita wannan ayoyi guda biyu ba naskha ba a shafe wata ba saboda aya ta farko ta ce haqqa tuqatihi aya ta biyu ta nuna cewa abinda ake nufi da haqqa tuqatihi din nan shine mastafa'atu shikenan kenan wannan aya ta gaba ta bayyana ta baya wasu malaman suka ce a'a an shafe ita wannan aya ta farko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyayi Allah haqqa tuqatihi irin yadda Allah ya cancanci a ji tsoron shi kenan sai aka fahimce ta akan dukkan umarni na Allah dole a yi shi dukkan hani na Allah dole a bar shi da aka fahimci wannan to sai ya zama na fattakullaha mastata'tum ta shafe wancan kenan kenan ba dukkan umarni ne ba wanda suke na mustahabbai dole mutum ya yi su ba dukkan makruhat ne dole mutum ya bar su ba an gane kenan sai wasu malaman suka ce wannan aya fattakullaha mastata'tum ta shafi fadar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce haƙƙa tukati abinda ke al'imamun nawawi ya faɗa ɗin nan ya ce wannan aya mubayyinatun lil muradi min al'ula to wannan shi ne rajihi cikin maganganu biyun nan na malamai kenan haƙƙa tukatihi abinda ake nufi da ita masfafatu kenan ba a shafe wata aya ba wannan kuma an gina shi ne akan ka'ida ta usulul fiqh cewa a daidaita tsakanin nassi guda biyu ya fi a jefar da nassi guda yanzu da mun ce akwai naskha anan shafe aya kenan aya ta biyu ta shafe ta farko kenan ta farkon nan an bar magana aiki da ita to ai aiki da nassi guda biyu ya fi a ce an samu nasa an shafe wani inda ya zama da wannan nasosi guda biyu za a iya daidaita tsakaninsu to kuma malamai sun daidaita tsakaninsu da cewa in ba ku fahimci haƙƙa tuƙatihi ba to wannan fattakullaha mastata'tum ta nuna mutum ya yi kokari wajen kiyaye dokokin allah gwargwadon ikon shi dukkan takalif na shari'a kuma suna zuwa a haka ne mutum yana yin komi gwargwadon yadda yake iyawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wannan shine cikamakin aya ya fi waɗanda muka yi imani wannan kira ne wanda ya zo so 89 a cikin alfahari kamar yadda muka maimaita abdullahi ibn mas'ud ya ce da ka ji shi to saurara ko dai bin allah ne za a umarce ka da shi ko kuma sako ne za a hana ka yi shi allah ya ce in takun ba ka ku kiyaye allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda take mai kanka ba kwane-kwane ko faɗi abu wanda yake na gaskiya wanda ya dace in kuka yi haka yi lahilamun amalakun asadat shi ne abu ya zo mai ba tare da ya karkata ba asadid wanda ya sifantu da cewa mai karke ne ba kwana tare da shi ai ku faɗi magana wadda take mai kanka faya ajaban kamar yadda larabawa suka ce faya ajaban abun mamaki liman rabbai tutukilan wanda na rena yana karamin yaro ulaqimuhu bi atrafil banani ina sa mashi loma da gefen yan yatsu yana dan karamin kenan u'allimuhu ar-ramayata kulla yawmin ina koya mashi halbi a kullum falan mastadda sa'iduhu ramani nan haka ake karanta shi falan mastadda ba falan mastadda ba a falan mastadda yayin da ya dadin hannu ya zama da in ya harba harbin shi zai yi da idan ya samu abin da ake bukata falan mastadda sa'iduhu ramani lokacin da hannun shi ya miƙe wajen harbi bai ga wanda zai harba ba sai ne wannan misali ne na butulci ka koya ma mutum abutun yana karami ka koya ma mutum kasuwa tun bai iya ba ka koya ma mutum komi amma lokacin da ya kware in ya juyo gare ka zai juyo shi ne ke nufi ina sa mashi loma lokacin da yake karami bi atrafil banani dan inda kwaso loma da dan yatsu ma ba ni ya sa ta baki kenan gefen yan yatsu da ke sa mashi loma da shi wa'allimuhu ramaya ta gida koya mashi harbi kullum amma lokacin da ya daɗin hannun ni ya jefa to istadda shi ya kawo wannan minas sadad Allah ya ce ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda take mai kafa wala tamutunna kan ku yarda mutuwa ta tarda ku illa wa antum muslimun sai dai kuna musulmi to dan adam zai iya hana kan shi da ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wajen tabarku ita ce ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wannan ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya fi muku laifukanku ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما duk wanda ya bi Allah ya bi ma'aiki to ya rabauta rabo wanda yake mai girma wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'luma ayoyi wadanda suke umarni da taqwa inji al-imam an-nawawi tana suna da yawan gaske kuma sanannu ne ɗaliban ilimi sun san wannan ayoyin وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya furuci Allah ya kiyaye Allah ya ja'allahu makhrajan Allah zai sa mashi mafita a dukkan al'amuran shi komin yake ganin kofofi sun dinki baqat falam mastahkamat halaqatuha furjat wa kuntu adunnaha la tufraju ya ce sai da matsalolin suka zo suka yi kunci suka kewaye falamma stahkamat halaqatuha sai da suka kewaye ne gaba daya huritat sai Allah ya kawo gobi sai bakin ciki ya zo ya yayi wa kuntu azunnuha la tufratu ina tsammanin cewa wannan bakin cikin ba zai yayi ba to da menene ake samun yayi ba bakin ciki da tsoron Allah duk wanda ya tsoraci Allah ya ji Allahu makharajan Allah zai sa mashi mafita a dukkan al'amuran shi wa yarzuquhu Allah madaukakin sarki kuma zai arzata shi min haythu la yahtasib ta inda bai zato inda ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai turo mashi da arziki ta inda bai zato annabi sallallahu alaihi wasallama yace law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da za a ce ku dogara ga Allah law annakum tawakkaluna aslanci ta tawakkaluna ne wa ma bi ta'aymikum tudi qad yuktasar fihi ala ta katabayyana al-ibad duk abin da ake farawa da ta guda biyu to ana iya shafe ta guda a bar shi law annakum tawakkaluna ay tatawakkaluna da za ku rinka dogara ga Allah haqqa tawakkulihi yadda Allah ya cancanci ku dogara gare shi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah ya rinka arzata ku kamar yadda yake arzata tsuntsu taghdu khimasan za ka ga tsuntsu ya wayi gari ba komai cikin shi wata ruhu bitanan ya zo da marice cikin shi cikin kuma ba tare da ya ɗauko guziri wanda zai aje ba to haka in mutum ya kiyaye Allah annabi cikin wancan hadisi wanda ya gabata ya ce in ihfarin da attajin hutu jaha kiyaye Allah za ka samu Allah gaba gare ka cikin dukkan al'amurra shi zai shiga maka gaba wajen abincin cinka wajen kiyaye lafiyarka wajen kiyaye zurriyarka da dukkan al'amuranka gaba daya wa qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ayyuhal ladina amanu shima ya ku wanda kuka imani in tattaqullaha in kuka kiyaye Allah kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqanan Allah zai sa ku wata malaka wanda za ku rinka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi ne alfurfan Allah zai sa ku basira wadda za ku rinka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ku rinka rarrabe tsakanin abin da ke da amfani da wanda bai da amfani ku rinka rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau tsoron Allah shi ke sa mutum ya san me ya kamata da wanda bai kamata ba waɗanda ba su tsoron Allah daga cikin kafirai ne ko daga cikin musulmi za ka gani ba su da hadar furqan mutum zai iya kutsawa cikin ababen da yana ganin daidai yake yi kuma abun ba daidai ne ba kenan wannan furqan din da rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi ma yana zuwa ne da takwa in kuka yi hakan kuma wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum sai Allah ya karkare maku kan kanan laifukan wa yaghfir lakum kuma Allah ya yafi maku manyan laifukan ma in dai kuka nemi yafiya ta Allah in kuka nisanci manyan ayyuka Allah zai yafe maku kankanan kamar yadda Allah ya ce in tajtani ku kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kuka nisanci munanan ayyuka manya Allah zai kankare maku kankanan ayyuka wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abuti fadla ce wanda take mai girma wal ayatu bil babi kabiratu ma'luma ayoyi a cikin wannan babi in ji al'imamun nawawi suna da yawa kuma sanannu ne bayan mun yi bayani akan takwa yadda take da tasiri nata a dukkan rayuwa ta ɗan adam don haka ba sai an maimaita ba wa ammal ahadith amma abin da ya shafi bangaren hadithai al'imamun nawawi yana daga cikin usulubin shi sai ya gabatar da ayoyi na alkur'ani don alkur'ani shi ne gaba sannan sai ya biyo masu da hadithai na ma'aiki alhali littafin shi da ya yi ya yi shi ne unwani na shi na hadithai ne amma ladabi shi ne a gabatar da ayata alkur'ani kamun a biyo mahadisi na ma'aiki sannan kamun a biyo mahadisi wani a biyo mashi da wata magana ta daban sai a kawo hadisi baya sannan in akwai wata magana sai a biyo mata baya wannan ladabi ne na rubuta littafi na ilimi ko da a cikin rasa'il al'ilmiya haka ya zama wajibi mutum ya yi in kana neman dalili fara neman su cikin alkur'ani sannan ka biyo mahadithai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shi tare da cewa tare suke tafiya alkur'anin ma ba a fahimtar shi ba tare da agaji na sunna ba فالأول حديث نفرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس أكتب مأيكم ألا وانين يفي درجة تكتب متاني النبي يتأتقاه wanda ya fi tsoron Allah daga cikin mutane shi ne ya fi daraja daga cikin mutane ƙalu laisa an hada nas'aluk ba wannan bane tambayar da muke so mu maka ba wai girma na wajen Allah ba wanda in ka aikata wani aiki Allah zai baka karamci da daraja a'a wajen daraja wanda za a haihu mutane da ita ko kuma a samu mutane suna da ita qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yusuf nabiyullah ibnu ibnu nabiyillah ibnu khalilillah yusuf dan annabin allah kuma annabin allah baban shi dan annabin allah kuma annabin allah baban shi dan masoyin allah قالوا ليس عن هذا نسألك ba dai abinda muke maka tambaya akan shi kenan ba qala fa an ma'adin al-ardi arabi tas'alun tushe na larabawa kuke tambaya cikin larabawa wane ne yafi daraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu fiyayye a cikin lokacin kamun zuwan musulunci shine zamanin jahiliya a cikin larabawa to shine fiyayye a cikin musulunci in ya koyi ilimi ya zama faqihi ya san addini kaga wannan na farko yana nuna cewa mutumin da ya fi kowa daraja a wajen Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah don annabi da aka tambaye shi tambaya ta gaba daya in kuka kalli wannan tambayoyin akwai tambayar da take amma ce shi da annabi ya ansa da ita da aka kawo a rumta ido da dukkan komai wane ne ya fi karamci a wajen Allah ya fi daraja a wajen Allah sai annabi ya ce wanda ya fi tsoron Allah kenan wannan yana nuna fadla na tsoron Allah ko ɗan gidan wane ne kai ko wane ne kai mi ka tara ilimi ne kuɗi ne ko ma ne ne in ya zama da baka tsoron allah to allah madaukakin sarki yana mai da ka baya ne kowane gida ka fito wanda yake ba komi ba kuma baka da komai kuma kai ba komi ba in ya zama da kayan ke tsoron Allah to kai kai kafi zamuwa mai daraja a wajen Allah madaukakin sarki daraja a wajen Allah ana samun ta ne da tsoron Allah Allah cewa inna akramakum indallahi atqakum mafi girman daraja a wajen Allah daga cikin wanda yafi kowa daraja a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah din sai annabi da suka tambaye shi sai ba su hadithin abin da ke فسر آية القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم قالوا ليس عن هذا نسأل نسألك ba wannan ne muke tambayar ba gidan suna nufin wane ne zai fito daga gida wanda yake gida mai daraja to sai annabi ya kawo musu annabin Allah Yusuf alaihi salam yace fa Yusuf nabiyullahi annabi na Allah kuma ibnu nabiyyin lahi shi annabin Allah ne kuma ɗa ne na annabin Allah yusuf dan yaqub ne ibnu nabiyillah yusuf dan annabin Allah ne ishaq a yaqub yusuf dan annabin Allah ne yaqub yaqub dan annabin Allah ne ishaq ishaq kuma dan annabin Allah ne ibrahim kenan baban shi annabi kakan shi annabi kakan kakan shi annabi yusuf alaihi salam to in daraja ce ba wanda ya kai yusuf alaihi salam wajen wannan tasansun din wajen bangaren mahaifa suka ce ba dai shi muke nufi ba laisa an hada nas'aluk ba dai shi ne tambayar mu ba qala fa amma adil al arab tas'alun kuna tambayar tushe na larabawa larabawa mutane ne wanda suke suna son a ce kabila kaza ita ce kada akwai kabilu wanda suka shahara da daraja kamar quraish don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka zano zaɓe na Allah sai ne kawo da quraishawa yace wasfafani min quraish ko min bani hashim to kenan cikin larabawa ƙuraishawa suna daga cikin wanda suka fi kowa daraja akwai waɗanda suke kuma ana lissafa su wanda suka fi kowa kuma rishin daraja a cikin larabawa ƙabila ta bahila kabila ce wanda larabawa suke kin a danganta su zuwa gare ta dan balarabe aka ce kana so ko dai a baka rabin mulki ko a baka mulki gaba daya ko rabin abin duniya ko a baka duniya gaba daya amma ka zamo daga cikin kabila ta bahila ya ce bai so aka ce to ka zamo daga cikin kabila ta bahil a baka aljanna yanzu ya ce amma da sharaɗin kan ɗan aljanna su sanni min ƙabilar zubahiri ya yarda amma ka a san shi ɗan wannan ƙabilar ne to don haka so da yawa suke yawan tambayoyi suwa suka fi daraja suwa suka fi daraja sai aka ma irin wannan tambayar amma ka dima ladabi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi shi ne ba da labari da cewa ƙuraishawa su ne suka fi daraja shi ne ya ce allah ya zaɓi cikin silala ta annabi ibrahim alaihissalam da ismail ya zaɓi larabawa kuma larabawan inda annabi ya fito banu hashim amma kadibanan da aka zo ya san me suke tambaya amma annabi sai yake cewa ƙuraishawa ne saboda kai ya zaɓi ƙabilar shi ya zama da sun fahimci san rai gare shi ko san ƙabilar shi wannan ita ce siyasa wadda ake tafiyar da mutane da ita kan ka fito kanka cewa kafin kowa kai ne wani kai ne kafi ko da kafi da sai a samu daidaituwar ra'ayi amma ka fito cewa ƙabilarka ita ce wani abu sauran mutane dukkan aikin banza ne ko ba su isa ba to wannan haƙiƙa in shugaba ma zai irin wannan abin zai jawo abin da zai rusa soyayyar mutane a cikin zuciya shi ba a yi mai da mutane sawasiya kamar yadda annabi ya ce ka asnani mai kamar haure na mashaci daidai da daidai ba tare da wani ya wani ba kaga annabi nan sai yake gayin wanda suka bi amma sai ya ƙara mai da abin ga farkon wajen tsoron Allah ta ina ya ce fiyayye a cikin larabawa shi ne fiyayye a cikin musulunci lokacin da mutum ya fahimci addini shi iza faƙoƙo in suka karanta addini suka fahimci addini ya dai koma ba maganar ta farko shi ne a tukawar saboda da sanin Allah ake jin tsoron Allah innama ya Allah min ibadihi ulama wanda suka san Allah su ne suke iya su ji tsoron Allah haka ake tunani to don haka da ya ce wanda suka fi a jahiliya masu daraja a jahiliya su ne masu daraja a musulunci lokacin da suka fahimci fiqhu na addini in aka ce fiqhu na addini a nan ana nufin da ma'ana shi wanda take ta yi faɗi fiqhu na aqida sanin aqida sanin fiqhu sanin Allah dukkan su fiqhu ne fiqhu da ma'ana shi wanda tafi kowace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce ma Abdullah ibn Abbas Allahumma faqihhu fi din Allah ka fahimtar da shi addini ai gaba daya wannan ya nuna maka kuma daraja ta mutum ya zama ya fahimci addini din ya zama ne da ilimi mai ilimi kuma ya ku aliman fahowar imamu duk wanda yake mai ilimi shine shugaba ko da gidan da ya fito kuma gida ne wanda yake ba mai girma ba ra'aitun ilma sahibuhu sharifun wa in waladatu aba'ul li'ahu na ga ilimi wanda ke da shi shi ne ke zama maɗaukaki ko da ƙasƙantattun kuraye suka haife shi don haka annabi ya ce masu daraja a cikin jahiliya su ne masu daraja a cikin musulunci lokacin da suka zama sun yi karatu kuma karatun ma kenan in muka ɗauki fikhu da ma'anar shi abiyaka cewa sanin hukunce-hukunce na shari'a in ka kalli hatta ta in aka ce alfikho to ya haɗike almustarar abinda ake bukata ya haɗike sanin alkur'an ya haɗike sanin sunna ya haɗike sanin usul da sauran ababe don haka almufaddal shi ne fahimtar fikho saboda lokacin da za ka fahimtar fikho ta ina za ka fahimta shi fikho an ciro shi ne daga hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da alkur'ani in aka neman yanzu da muke neman mu gano attaqwa ina muka fara fuskanta alqur'ani sannan muka biyo ma hadisi na ma'aiki to da abin da kake neman hukunci shi in kana neman hukunci na mira yusikumullahu fi auladikum irin dole ka karanta tafsiri na wannan bangaren bayan yi wa ka zama faqihi baka zama ka fahimci ayoyi na alqur'ani ko da ayatul ahkam haka ba ka zamowa faƙihi sai ka fahimci hadithai na ma'aiki ko sallallahu alaihi wasallama ko da a hadithul ahkam ba ka zamowa faƙihi sai ya zamo ka san usulul fiqhi ta ina ne za a ciro ta ji usulul fiqhi ai tare suke da fiqh din ko to ai fanni ne wanda ke nuna maka kaka za ka ciro hukunci daga alqur'ani da sunna to dan haka at-takhassus wanda yafi in mai shi takassusin yana da hankali wanda ba zai dauki wani bangare bai bar wani bangare to in ka dauki fiqh matsayin takassus zai sa ka zamo ka san alkitabu din ka san sunna din sannan kuma ka san usulul fiqh wanda shine da shine ake fahimta kowane irin nasi ba wai sai na alqur'ani ba da sunna ko da lugha ma ka fahimci me mai magana ke nufi da magana shi usulul fiqh fanni ne na tafsirun nusus ba wanda ke wadatuwa da usulul fiqh yana tare da shi to wannan yana nuna faddala wannan bangaren dan haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaba ma Abdullah ibn Abbas kenan yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil idza ma'tazza du ilmin bi ilmin fa ilmul fiqh awla bi'tizami in wani mutum zai yi alfahari da wani ilimi wanda yake da shi to ilimi na fitu aula bi i'tizazi wanda ke da fitu shi ya kamata ya zama zai daukar kai inda daukar kai ya kamata fakam ɗibin ya fuhu wa laka miskin da yawa turare ƙanshin shi yake bugawa ga hanci wa laka miskin amma ba kamar yadda turare wanda ake cirowa daga jini na barewa wanda ake cewa misk ɗin nan ba a da almisk ba yadda yake yanzu ba ne da jikin barewa ne ake ɗaurewa wannan jini da ke taruwa shi ne ke fitowa da turare wanda ya fi kowane ya ƙarshe don haka mawakin larabawa ce wajen tufikin tafikin alama wa an tamin hom idan ba mamaki fa indal miska ba mu damil gazali wai in ka shugabanci mutane kai annabi ka zarta mutane wajen daraja alhali kai cikin mutane kake yace ba mamaki abu ya fito cikin abu kuma ya zarta jinsin inda ya fito in ka kalli turare na miski daga jinin barewa yake amma kuma sai ya sha babban da jinin barewa to turare wanda ya fi kowane kamshi shi ne almisk a wancan lokacin kuma ga yadda kuka ji jini ne asalin shi na barewa kenan fakam tibin ya horo wala ka miskin wa kam tsairin ya tsiru wala ka bazi da yawa tsuntsu ke tashi da gaugawa da kuma yin sama kwarai wala ka bazi ba kamar yadda shaho ke tashi ba yanzu ka diba sur'a ta shaho ka kalli jirage na yaƙi yanzu ƙira mene da ke gare su ƙira shaho saboda gaugawa da ke gare shi kuma in yakin kawo ƙasar dandanan ya kawo sannan kuma akwai sama wanda yake yi sauran tsuntsaye ba su iya yin sama irin yadda yake yi in yayi nufin tsuntsaye to bar shi zai ƙara yin sama ne wanda su sai su ga iyakar su taso to don haka haka fitko yake a wajen bangaren ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqahu in mutum ya karanta fitko idan wannan yana nuna mutum ya ilimi ilimi zai iya daga ka ta inda ba ka tsammani الثاني عن أبي سعيد الخدري حديث نبي زي زوني دقا دقا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مأيكم ألا قال إن الدنيا حلوة خبرة ita duniya wani abu ne wanda yake mai zaki ga kuma ce ga ya tsan washa wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah madaukakin sarki yana sa ku khalifofi a cikin duniyar nan ku zauna ku tafiyar da al'amarin ku da al'amarin al'umma bayan gura kai mata amalo kuma allah baitin ya aje ku shuwa gabanni a wannan duniya sai ya gami za ku aikata don haka fattakun duniya wattakun nisa ku kiyayi duniya ku kiyayi mata fa inna awwala fitnati bani isra'il kana fin nisa farkon fitina ta banu isra'il ta zamo daga mata ne annabi ya ce inna duniya hulwatun khabira ita duniya wani abin sha ne wanda yake mai zafi shi da aka ce al-hulwa al-hullu abu wanda yake mai zafi don haka halawa ake ce mata halawa saboda zafi da ke gare ta abu mai zafi ɗaya ne daga cikin ababe wanda suke ana son su wajen ababen da ake sha kamar yadda abun da yake mai galmi irin nama cikin abin da ake ci ɗaya ne daga cikin abin da ya fi komi yadda mutane suke son zafi don haka kaga mugun abin da allah maɗaukakin zarki ya turo ma al'umma shine wani abu ya same ka wanda za a hana ka shan zaki din wanda yana daga cikin bala'i wanda Allah ya turo da su a cikin wannan zamani wanda magabatanmu ba su san da shi ba wadda ke ka kalli wasu hadilai na ma'aiki sai ka ga tun wancan zamanin yana yiwa akwai wannan ciwon mutane ba ba su dama ba ne na tsoronka gano su da haka mutum zai tafi cikin rayuwar shi ne yadda yake so a ƙarshe yana yiwa ya samu tangarɗa saboda yana ɗauke da wannan ciwo akwai wanda yana zaune yana muzakara matar shi ko jari shi ta rinta ɗaukar dabino tana ba shi ƙarshe shi ne zama ajale shi dabino ɗaya ne daga cikin ababe wanda suke masu mugun zafi kenan wannan bawan allah yana yiwuwa za ka iya fahimta yana yiwuwa yana da ciwo na zik kenan da ya sha wannan zafi sai abu ya taso mashi kana iya fahimta haka amma mugun abin da muke tarda kanmu na rashin lafiyoyi daban-daban a cikin shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari da shi ya ce ma zaharatin fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fi fasha fihim al-awjab wal asqam allati lam takun fi islamihim mutane ba za su kutsa wajen alfasha ba zinace-zinace har kuma su rinka yada abin a fili sai ciwuwuka da alloba sun rinka samun su wanda da mutanen da suka gabace su ba su dauke da wannan ciwuwuka yanzu ciwuwuka kaɗai wasu likitocin ma wanda suke kankana ba su masa sunayensu ba ciwuka ne sun kai ɗari kaza kamar yadda su likitocin suke bayyanawa wasu likitocin ma masu san sunayensu ta don haka ababe na sha masu zaki ababe ne na ni'ima ababe ne na ni'ima kamar zumuwa da abin da ya kama da haka to in Allah ya tashi zare ni'ima ga mutum sai ya turo mashi diabetes sai a hana shi shan abu wanda yake mai zafi wajen bangaren ababen sha in allah ya yi nufin bala'i ga dan adam sai ya sa abin da za a hana shi cin gishiri salaf duk abin da zai ci zai ci ya salaf shi ma hukuma ce to duniya abu ne mai zaki ai an kamanta duniya da abu wanda yake mai zaki wajen bangaren ɗanɗano kenan abu wanda yake tsanwa kuma abu ne mai kyan kallo khadira ga zaki ga kyawun kallo za ka ga shukoki da Allah ya yi su sai Allah ya yi su can maye ne saboda bahja su ba da ƙayatarwa din naziri ga waɗanda suke kallo da haka Allah ta fa'ambatna bihi hada'iqa za ta bahja sai muka tsiro daga wannan ruwan hada'iqa gonaki za ta bahja wanda suke da birgewa gonaki suna birgewa ne lokacin da za a samu tsotsan washar to Allah sai sifanta duniya da abin da yake bangaren zafi shine yafi bangaren kallo kuma shi yafi kayatarwa kenan duniya abu ne wanda yake da mai kyau mai dadi kuma wa inna Allaha mustakhlifukum fiha Allah zai sa ku ku zama khalifofi a cikin ita wannan duniya fayanzura kaifa ta'malun Allah dan ya ga menene za ku aikatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattakun duniya ku tsoraci duniya ko kiyayi duniya dan ababe wanda suke hallaka yan adam kamar yadda muka bayani baya ababe ne wanda suke guda uku duk in kaga dan adam ya hallaka ya hallaka ya ne sanadiyarsu akwai iblis ya ce la ahtanikan na zuriyatahu illa qalilan sai na hallakar da zuriyar dan adam sai dai yan kaɗan ne ba zan hallaka ba saboda Allah ya kiyaye su iblis sannan duniya ita ma tana da hallakarwa sannan san zuciya inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi to nan sai Allah madauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqul dunya ku kiyayi duniya wattaqul nisa ku kiyayi mata da aka ce ku kiyayi duniya mata ai cikin duniyar da suke dan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya hurfi ba ilayya min dunyaku an sa mani san ababe daga cikin duniyar ku annisa wa tib da mata da turare annabi ya ce cikin duniya ku an samu da san waɗannan ababen guda biyu sannan kuma wa ju'ilat qurratu ayni fi sala sai aka sanya sanyin idanuna hucewa ta daga bakin ciki jin daɗin raina aka sanya shi cikin yin sallah kenan mata suna daga cikin al'amura na duniya to abin me yasa aka keɓance su da ambato sai aka ce wattakun nisa hada min afil khasi alal ami a faɗi abu wanda yake na gaba ɗaya sai a fidda wani abu mai mahimmanci cikin wannan abin sai a yi akafin shi da shi wannan yana nuna mahimmancin wannan abin wanda aka ciro shi daga cikin gungun abin da aka ambata aka ambace shi ambato na daban Allah zai ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka a lailatul qadr sai Allah ya ce wa ruhun da jibril jibril yana cikin mala'ika Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mika'il wanda ya zama makiyin mala'iku sai kuma yake da jibril da mika'il dukkan su kuma cikin mala'iku suke wannan ana keɓanta abu daga cikin masu yawa don nuna abin yana da haɗari ko kulawa da shi shi wannan abin to a nan don haka aka keɓanci mata daga cikin al'amuran duniya wanda za a tsawatarwa zuwa gare su aka keɓanci mata daga ciki ba don komi ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فانظر وتفتنا بايانا إن جاء النبي وانت تفتو تدى ماذا كورشأن ماتا kenan duk fitina ta duniya ba fitina wadda cutar da take cutar da maza akan mata ba magana cewa kana da tsoron Allah ake ba ba magana cewa kai malami ake ba a'a sai in Allah ya tsare ka in ba haka ba mutum zai iya tsere ba cin kudin mutane ka ba shi kudi miliyoyi ya mai maka kayanka kama gwada shi ne ya cuce ka ba zai cuce ka ba mutum zai iya ba ruwan shi da mulki ba ruwan shi da wani matsayi ba wani abin da ke so zahir ne akan duniya mutum zai zamo ya tsere wajen ibada ba abin da Allah zai ce in sai kaga yana neman ya kamanta yi shi bari sai kaga yana neman ya kamanta bari zai iya tsere ma ababe wanda suke na fitinu ne a wannan duniya dukka amma tsere masha'anin mata wannan wani abu ne wanda yake yana da wahala ga 'yan adam don haka annabin allah yusuf ya samu daraja wanda mundiyan da annabi ya faɗa wajen daraja sai da aka ce waye sai ya kawo yusuf alaihissalam yusuf alaihissalam lokacin da allah ya jarabce shi da sha'ani na mata kuma suna biyan shi sai ya zaɓi ya zama cikin kaso akan ya karkata zuwa ga mata ya ce rabbi astijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya allah in zama an sani kaso an raba ni da rayuwa kaso kaman hidda mutum daga duniya ne don haka ba larabawa suke cewa wanda ya zo mamu daga wajen kaso muna ɗaukaci cewa ƙadija a haza minan duniya kenan kawon mu ba cikin duniya muke ba wani lokaci kaso da shi da kisa kusan ɗaya yake da kana tashi ka fita inda kake so ka dawo inda kake so amma yanzu wannan fita sai da izini dawowa sai da izini wai in an baka kenan wasu kaso a wasu kasashe dan daki ne matsatsi kai kadai ne kuma ciki wanda a ƙarshe mutum tunani ma sai sai haukace a wurin to annabi yusuf ya zabi wannan mugun abu da wannan matsaci saboda kan ya karkata zuwa ga mata yace wa illa tasrif anni da hunna Allah in baka kauda mana kaidi na matan nan ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su sabuwa shine mukun ya koma kamar sabiyi gaba gabanci akwai maratib wanda suke nan kamna wanda ibnul qayyim ya ambata su cikin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin sabuwa ɗaya daga ciki ne mutum ya karkata zuwa mancan ya rinka tasarruf gaba ga mancan irin tasarruf na kankanan yara yaro ya tashi ga abin da yake so zai haukace ne zai zama kawan mahaukaci to wani lokacin sha'anin mata yana da irin wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sha'ani na sha'awa da cewa kaman maye ne wanda ya sha giya ya bugu yana da hankali to wani lokaci mutum in ya fada cikin bangaren kauna ko so na mata yana zama kaman wanda yake bai da hankali kaman karamin yaro wani bangaren asbu ilayhin da kaman wanda yake cikin maye a wani bangaren Allah ya ce la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahu kenan wannan da wannan duk yana zuwa ne wajen bangaren shawa asbu ilayhin da zan karkata zuwa gare su wa akun minan jahili ji annabi ne ba wanda Allah ne ke sanar da shi kai tsaye da wasita ta jibril amma ya ce in ya zama da na karkata zuwa ga mata zan zamo daga cikin jahilai kamar wanda ba su san abin da suke ba to kuma haka yake din ko mun malantarka in za ka yi wannan karkatai to za ka koma kamar yadda jahilai suke annabi ya ce fattakun duniya wattakun nisa ku kiyayi duniya ku kiyayi mata annabi ya ce ma tarabtu ba'di fitnatan abarru ala rijali min nisa ban bar wata fitina ba wanda ke cutar da maza kaman mata dan haka Allah ya ambaci zaka Yahya yace mashi ruwan asuran wa nabiyyan min as-salihin mutum ne wanda ke kame kai daga mata kuma ba da rashin lafiya ba wasan gidan allah ya sa shi matsayin shugaba wa hasuran allah ya sanya shi wanda yake yana kame kai daga mata wa nabiyyan min salihin annabi ne daga cikin managartan mutane malamai suke cewa me yasa aka hada sayyidan da hasuran a cikin jini guda suka ce dan mutum ba zai zama shugaba ba wanda za a iya koyi da shi sai ya yi kokari ya bar sha'anin mata shi ne munasaba hada wannan da wancan ilimi bai hana fitina ta mata haka kirki kasancewa mutum mutumin kirki ne bai hana fitina ta mata ta same shi annabi ya ce fa inna awwala fitnati bani isra'ila kana fil nisa farkon fitina ta bani isra'il ta zamo ne a cikin mata annabi ya ba mu kissa ta jarir aw jurayj al'abid jurayj al'abid annabi ya labarta mu shi yana wajen ibadar shi wata mace kawai daga an yi fira da ita ta ce tana iya hallakar da shi in tabbata tiri ba hallakar da shi ba har Allah ya kubutar da shi amma akwai kissa wadda abu musa ash'ari kamin ya rasu yake labarta ma ɗayan shi lokaci ya kare akwai kissa ta sahibin rabi wanda abu musa al'ashari ke faɗa ma 'ya'yan shi lokacin da ya zo rasuwa yana ta kanci zai rasuwa ya ce kuntina kissa ta sahibin rabi ma'abuci abinci yanki na abinci wanda mutum guda zai ci shi ake ce ma rabi ko waina ko biredi wanda zai ishi mutum guda ana ce mashi arraqis ko ambata ku tuna sahibin rabi suka ce menene maganar sahibin rabi kuma ya ce mutum ne daga cikin banu isra'il ya bauta ma Allah shekara saba'in yana bauta Allah bai yanke ba sai shekara yake fitowa ya yi saye-saye ya koma ba ruwan shi da kowa sai Allah shekara saba'in wata rana sai ya sauko ya shiga kasuwa sai ya ga wata mace mai mugun kyau daga nan ta ɗauki hankalin shi sai da yi kwana bakwai da ita suna saman Allah daga nan ya ankara shi fa abid ne ni ya kawo shi cikin wannan hali da ya farga ya tashi duk in yi taki guda sai ya yi sujida ga Allah maɗaukakin sarki duk in yi taki guda sai ya yi sujida ga Allah maɗaukakin sarki har ya kai wani wuri wanda ya riga ya gama gajiya ya zo ya tarda wasu mabukata wanda ake ba abinci a kullum biredi ne ko waina ne za a ɗauko kowane mutum a bashi guda daga cikinsu su kamar sha biyu ne sai ya zo ya jefa kanshi cikinsu kenan a kullum ga adadin abincin da ake zuwa da shi kowane yana da ɗaya shigar shi cikinsu sai yasa aka ɗauki rabon wani aka bashi sai mutum guda ya tashi ya ce to ni ba samu ba shi mai rabo ya ce na baka ya ce wallai baka bani ba shi wannan abin wanda ya shigo cikinsu an bashi kenan ba rabon shi ne ya karfa ba da ya ji wannan sai ya ɗauki wannan nashi sai ya mai da ma mai shi ya ce gashi to wannan shi da sahibin rafi wanda abu musa yake cewa ‘ya'yana ku rinka tuna kinsa da wannan mutum a ƙarshe mai ya faru sai aka auna ibada ta shekara saba'in da ya yi yana yi da kwana bakwai da yi da wannan mata suna shaidanci tare wannan ibada ta shekara saba'in wannan kwana bakwai sai ya rosa ta gaba daya da aka aza ga mizani nauyin laifin da yi na kwana bakwai sai ya rinjayi ibada da yi ta shekara saba'in wannan kwana bakwai wanda suka ne rinjayi shekara saba'in sai aka aza wannan haƙƙi da ya maida mai shi akan mizani wannan biredi ko waina guda ko dunkulan abinci da ya maida mai shi sai ya rinjayi wannan sabon allah da ya yi na kwana bakwai wanda ya rinjayi ibada ta shekara saba'in to wannan shi ne abin musa ashari yake cewa ‘ya'yana ku rinka tuna isa ta wannan sahibin rami kaga ya ba mu darasi na farko na tsanani na laifi na zina zai iya rinjaye shekara saba'in kwana bakwai kadai wannan ya ba mu darasi na mai da amana mai da haƙƙi ga mai shi yana da fadla ta daban bayan mutum ya kubutar da kan shi don allah zai tambaye shi to kuma yana da lada wadda za ta iya sa abinda zai rinjayi shekara saba'in na aiki na alkhairi mai da haƙƙi ga mai shi ya rinjayi wannan abu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fattakun duniya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fil nisa anan ya kamata mu dakata saboda karewar lokaci sai sarki mai zuwa da Allah ya yi a yau kama da sarki da sarki uba a dina ko wa amalati ko wa kawati ba a bani ko ala khairin da sarki subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk والحمد لله رب العالمين